Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma za ba da maut wanda yau za mu yi darasi na ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa ta'riful maqamul mahmud wato fassara game da me ake nufin an ce المقام المحمود عن عبد الرحمن بن أبي أقيل رضي الله عنه قال والنبأ الله صحابي نمزن الله عبد الرحمن بن أبي أقيل يتي انطلقت في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace wata rana mun tafi cikin wata tawaga kun san lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kusa barin duniya to sai zama duk waɗanda suka musulunta daga wasu garuruwa aka kai masu da'awa sahabbansa suka je suka kira su zuwa ga musulunci to sai su yi jama'a a samo shugabanni sai su taho su zo su yi manzon Allah mubaya to wannan shekara wadda manzon Allah gab da zai bar duniya sai aka ce mata amul wufud shine ibn al-qayyim sai zadul ma'adi ya mata bari yace amul wufud shekaran da waɗannan mutane suke ta tahowa Allah cikin ikonsa wasu sun taho sun riski manzon Allah wasu kuma sun taho Allah bai sa za su riski manzon Allah ba wasu mil uku suka rage da su da Madina sai suka ce su yada zango su dan huta sai su karasa sai sakon mutuwar manzon Allah ya zo musu wannan sun yi bakin ciki matuƙa har akwai lokacin da wani matashi aka zo za a taho shekara ta farko aka shirya bayan sun musulunta aka ce za a zo ga manzon Allah yaro ne matashi ne mai hikima ta dalilin shi ne ma mutane suka musulunta sai aka shirya za a taho tare da shi sai mutane suka yi yawa to akwai kuma dattijo wanda shi bai samu ba sai aka ce kai kai hakuri saboda kana da kananan shekaru ba mamaki shi wannan an ce bari ba zai ba zai kai shekarun abin nan ba sai sai ba komai sai shi ya fita aka sa wannan dattijon suka taho su suka zo su ga manzon Allah shi kuma shekarar da aka taho da shi da shekara ta zagayo aka ce to a taho suka tafi a hanya mazo Allah ya bar duniya to da aka yayi bakin ciki matuka to shine bai je bai ji sauki ba sai da suka haɗu da wani sahabin manzon Allah wanda da shi aka kai wannan da'awa to lokacin da suka dawo da suka ba manzon Allah labari cewa ga abin da wannan taliki ya bada gudunmawa sai ya ce Allah ya gafarta masa dan aljanna ne to saboda haka yanzu bai ga manzon Allah ba Allah ya taimake shi yana tabakin cikin wannan abu yana tabakin cikin wata rana sai suka hadu a Makka aikin haji tare da shi da wannan sahabi sai ya gane suka gane juna sai ya ce mashi aini rayuwa ta kawai gane miki kawai ta lalace saboda ga yadda akai ga yadda akai sai ce to albishirinka a lokacin da muka dawo mun ba manzon Allah labarin abin da kai ya ce Allah ya gafarta maka dan aljanna to wannan shine abin da yasa ya samu sauki saboda aka wadanda ba su samu suka kai wurin manzon Allah ba a wannan wafadu din suka sun mutu suna bakin ciki saboda sun taho hanya suna kan hanya ba su kai Madina ba manzon Allah ya ba duniya ina fata an gane to shi wannan yayi sa'a shine dalilin kawo labarin shi ya zo cikin wafad din ne kun gan shi nan in talaqtu fi wafadin shine abin da yasa wafad din ne dan a gane menene muke muke so mu ci a ciki shi ya zo cikin irin wannan jama'an da suke zo rani Allah ya sa ya samu manzon Allah ila rasulillah fa atainahu yace muka zo wajen manzon Allah kaga shi yayi sa'a ko suka taho cikin jama'a suka samu manzon Allah fa ahnahna bil ba'di muka daura kuma mu shine anahna muka zo muka muka gurgurfa nawa muke cewa ko muka gurgurfa na da raƙuman mu a bakin kofa wa ma fil nasi abradu ilaina min rajulin ko ko yalidu alai fa ma kharajna hatta ma kana fil nasi ahabbu ilaina min rajulin dakhala alai suka ce babu wani mutum wa ma abradu wa ma fil nasi abradu ilaina wato suka ce babu wani mutum da suka fiki min rajulin yarju alai wato sai wanda mutumin da zai zo ya shiga wajen manzon Allah sai su rika ba shi haushi ya ba rika ba su haushi saboda zaganin mutane wataƙila lokacin su ba su riga sun abun nan ba فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحب إلينا من رجل دخل عليه wato lokacin zai ga mutum ya shiga da kaje su yi haushi amma in ya fito su ji suna san shi to fa qala qa'ilun minna ya rasulullah musulmai ne su lokacin wasu ka ce wani musulmi bayan nan zai ga mutane na ta shiga wajen manzon Allah na ta shiga idan mutum ya shiga sai ya ba su haushi tunda ya lizu alaihi wanda zai shiga wajen manzo Allah ya ba su bukanta masu rai amma idan ya fito kuma sai faranta masu rai ai zuga suna jin daɗi fa qala qa'ilun minna ya rasulullah sai wani ya ce ala alla sa'alta rabbaka mulkan ka mulki sulaiman kun ga yanda su suke suke kallon abubuwa saboda za su ga mutane ga kawai ai manzon Allah kowa kawai ga kofa nan bude kawai ta shiga kowa na ta shiga kawai ba wani maganar daraja ba masu tsaron kofa ba masu gadi ba masu kawai kuri bude kowa kawai na ta shiga sai kawai na jin haushi wannan a bar wuri kawai haka nan sakaka kawai ba wani mulki ba nuna abu saboda haka suna jin haushin masu shiga ko amma wanda ya fito kuma su ga kuma daga nan daga nan suka ce me yasa ba za ka roki a baka mulki irin na Annabi Sulaiman ba kai ma ka zama akwai ka'idoji akwai sojoji akwai bawabi da akwai masu tsaron kofa wanda sai an yi izo wa bahika sai annabi ya dariya thumma qala ko fala'alla sahibukum inda Allah afdalu min mulki Sulaiman da ya ga masu bayan yayi dariya tun su suna ganin annabi kama a wannan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu wata kila wannan din da kuke gani abokin maganar naku din yana da matsayi a wurin Allah fiye da mulkin Sulaiman alaihi salatu wasalam wannan shine kuma ni babban lafafa da nake kallo in na kalli irin wannan wajen in jawo hankalin mutanen domin yau mutane da yawa gaskiya mun zama kawai abu na duniya dalili shine mai addini bai burge al'umma mai duniya shi ke burge al'umma idan aka ce ma yanzu ga wani mai kuɗi mutane har sai kaga sun ci wahala suna ta cewa a nuna wasu shi idan aka ce ma mutum ya samu kuɗi mutane sai kaji suna cewa wane bai da matsala ba shi da problem ba shi da problem bayan ƙarshen tafi ko sallah ya daina yi amma wai ba shi da problem yanzu wanda bai da sallah bai da problem ya zama sai bai da matsala ce wani ya zama boska wani ya haye sau da ya samu kudi bayan ya daina ibada ya daina zuwa masallaci ya daina tashi sallah asuba ya daina komi wanda ake so na musulunci amma mutane sai su ce wai wani shi ya haye bai samu wannan matsayi kuma ma babban takaicin har sai ka ji abun ba ya kashe baki ba har ya shiga zuciyarsu suna goni ina ma da za su zama shi kuka san yadda aka yi samu kuɗi to wannan shine babban masifa da ta dame mu yau galibi mutane wannan abin shi ke burge su kuma ba yau duniya ta fara haka ba amma kuma annabawa kowane annabi sai da ya kokari ya bambana mutane shi daga wannan gida musamman in mun kalli karanta wa manzon Allah tunda manzon Allah ne fa ya gaya mana abu uku wanda sun isa a ce mu gane duniyan nan da wani abu ce da ba haka ba na farko yace kun ga duniyan nan da ta kai fiffiken sauro a wurin Allah da kafiri ko ruwa makwarwa ɗaya ba zai sha ba shi fiffiken sauro ba ta kai ba wurin Allah wani wurin ya ce idan aka kwatanta duniya da lahira kamar ka je teku ka tsoma yatsanka a cikin teku abinda yatsanka ya dangwalo a tekun nan shine duniya abinda ka baro shine lahira akwai nisba na uku wata rana ana tafe da shi don ku gane wannan karantarwa ce kuma ya kamata kowa wannan magana ta shiga zuciyarsa ba so ɗaya ba so biyu ba kenan ana tafiya a hanya ya ga ɗan mushen ɗan akuya ɗan ƙarami wanda ya mutu irin duba a raman nan ya mutu ya kumbura annabi ya zo ya tafkai da kunnen shi irin mai ɗan gutsutsurarin kunnuwan nan annabi ya ɗaga shi sama sahabbai suka kwayi ya rubi kudu ko wani yake amma annabi dan ya karantar da sahabbai ya daga shi da hannun shi masa haka yace wa zai sai wannan da dirham wa zai sai wannan suka ce ya rasulullahi wannan ko kyauta aka ba mutum yanzu bai so kai wannan ko yana da rai a cikin dabbobin mutum wannan aibi ne ba abin da za a yi da shi duba a raman nan fa wanda har gari har tuwon mai gida yana ce ana kyale shi don kada ya mutu wannan dan duba a rama yana yawo yana zawo irin shi ne ya mutu ya daga shi sama a tsakka ya daga shi sama ya ce wa zai sai wannan suka ce ya rasulullahi wannan ko kyauta aka ba mutum mutum bai san shi kuma ga shi mushe ko yana da rai aka ba mutum wannan to aibi ne a cikin dabbobin mutum ya ga akwai irin waɗannan to aibi sai ce to wallahi ina rantsuwa da wani raina ke hannunsa duniyan nan ta fi wulakanta a wurin Allah fiye da yadda kuke ganin wannan abu a wurin ku yanzu wurin Allah Allah na cin duniyan nan fiye da yadda kuke cin wannan abu a cikin ranku dan a nuna mana kada mu tafi da da wannan gidan to kalli wannan karantarwa kuma ai da ku muka karanta lokacin annabi Sulaiman dan ka gane ɗabi'ar annabawa ne shi kowane annabi abin da yake kokari ya ja mutane zuwa ga Allah dan mu sa'a mu koma gidan can da aka fito da mu annabi Sulaiman mun karanta da ku yayi ya taho da shi da sojojinsa da kowa sojoji ta gaba ta baya ta abu mai ta mai ta magana amma mutum yana tasbihin sai yana subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah ya tsaya da ya ga annabi Sulaiman ya ce ka gaskiya annabi Sulaiman an ba ku mulki wannan irin abu da kake yi da shi na mulki da irin wannan dukiya da sojoji ya ji shi ya ce kai yi tasbihin ka ya ce kaga mutum ya samu ranar tashin alkiyama tasbihin shi guda ɗaya ya shiga littafinsa an karba ya fi duk abin da aka ba gidan dawo alaihi salatu wassalam sura kuma ga Allah to kuma muka zo makaranta nan ka samu subhanallahi walhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ya ce ya samu ya ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ya faɗi wannan so ɗaya ya ce a habbu ilayya minar duniya wa mafiha Allah ya taimake ka kawai a rana ka ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wannan ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya da za a baka wannan ya fi masu ranar lahira sama kallon da mutane suka zama ko. in ka zauna ka san da mutane suna hira wallahi za ka ga majali la tu'addu wa la tusa amma zai wahala ka tarar da mutane kuma za su da kurkura ka ji suna magana lahira mafi yawanci kowa ta hassur yake takaicinsa kawai bai samu duniya ba takaicinsa wane ya samu shi bai samu ba takaicinsa ya za a iya samu ko ta wata hanya takaicinsa yaya za a yi wani a ce ya tsara shi bayan sun taso tare ko ko ya za a yi shi ya zama wanan ma a kwato ta wanan ma a baki bai damu ba to da haka kaga mutum in yana da wannan son da duniya yana mai tsoron ranar mutuwa ya zo mutuwa a yi mai kalmar shahada ya ki faɗi ya ta faɗin abin da yake son nan kuma ya faru da yawa abin da ka fi so a rai ranar da zaka mutu shine ke kusa da makocinka dan haka in an ce kai kalmar shahada zai kare ka sai dai kai ta faɗi shi Allah kare to haka ba sassauta mu kanmu wannan abu ita fa duniya an riga an kasa ka in kana da kaso ciki wallahi sai ka samu kafin ka mutu ko ranar da zaka mutu ne wallahi sai ya zo wurin ka kafin ka mutu domin rabanka yana bin ka fiye da ajalinka to rabon nan sai ya iso kafin ajalinka ya zo ma amma ya kono lam yadda al'amari zai kasance to me na kana damuwa ana ba kuma na kirki ana ba na banza duniya ba ita ce ma'auni ba da ke nuna Allah yana son mutum ku duba cikin madarajin salihin da muke karanta cewa ba wai ma'aunin da zai nuna Allah na son ka shine ba ka duniya ba in kawai ba ka lahira to shi ke nuna yana son ka in ka kama aikin zuwa lahira shine Allah na barka amma dan ka zama dan duniya an baka ita koya take wallahi ba ke nuna Allah yana son mutum ba in ma mutum yayi ma Allah wannan zaton an ce yayi ma Allah mummunan zato raka'a biyu raka'atul fajr da zaka yi sun fi duk duniya da abin da ke cikin duniya dan haka idan Allah ya baka dama ka tashi kai raka'atul fajr ko sarkin duniya bai fi ka samun alheri ba dan abin da ka samu da kai raka'a biyun nan ya fi duniya da abin da ke cikin ta to wanda shi bai yi ba ko ba musulmi bane na ruwan ya ka gani kuma kai kullum kana samu kana yi sai ka gode wa Allah ga wannan babbar kyauta ba mu gane al'amarin bane saboda aka nan yanzu su mutanen da suka ga dai yadda ake ta shiga wajen manzon Allah suka ga me yasa ba zai roki ya zama wannan ba ya zama irin waɗannan yace inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa atahu da'watan yace ku sani ba wai wannan neman ba Allah bai turo wani manzo ba face ya baki wata addu'a minhum man ittakhadha dunya fawtiya kun ji ko akwai wanda ya rike ta ittakhadha dunya ya dauke ta tun anan duniya ya nemi cewa a bashi bukatar shi anan ya nemi matsayi fawtiya aka kuma bashi ومنهم من دعا بها على قومه إذ عصوه daga ciki akwai wanda mutanen suka bashi haushi ma tunda ya san yana da addu'a wanda za a karba yayi masa mummunan addu'a addu'a nan ko ta halaka shi fa ughliqu ai abita aka halaka su da wannan kamar yadda annabi nuhu yayi tunda Allah ya gaya masa Allah ka ce ya nuhu innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaf'alun ya nuhu yanzu faka ji abada babu wani mutum daga cikin mutanen ka da zai imani yanzu an gama an kulle koha wala tabta yanzu ma kanu ya falu kada kai bakin cikin abin da suke aikatawa kada ya dame ka ba za su bi ka ba shi ko yace to tun haka ne mai amfanin su sai kawai koma wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara saboda aka yi addu'a halaka su aka ce kuma ya gane haka ne ba wai rashin annabi nuhu babu wanda ya fi shi shan wahalar da'awa tun da sai da ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutanen kuma bai fara damuwa ba sai da aka yi karni bakwai sai da aka yi shekara ɗari bakwai yana kiran su bai fushi ba shekara ɗari bakwai a yi waɗannan su mutu su haihu ƴaƴansu su zo ya ci gaba da aiki waɗannan su mutu su kare shekara ɗari bakwai bai fushi ba har sai da wata rana yana wa'azinsa ko yana sassaƙa jirginsa wani ya zo zai wuce da yaron shi ɗan ƙarami ya ce baba ga wani gano sauke ni wanda ba ki ɗauke masa ya ce ana ɗauke da shi amma mana ya ce a sauke shi ko ɗauki dutse ya rabu kama annabi no sai da ya rotsa shi daga nan ya ce tabbas waɗannan mutanen ba za su bi ni ba tun da na bi shekara ɗari bakwai yanzu har sun haihu ƙarami shi ma har ya fara jifa ta tun yanzu kaga wannan shi ne munta al'amaka sai sa ne nake gaya muku ni duk gidan da na je na ga yaro na man da kuwa ko yana ko ya ɗauko wani abu ya kwala min in na fi ƙarfin gidan in kife shi da mani in ko ban fi ƙarfin gidan ba sai dai a zo a gaba ko ya tafi tun da yaron na ya fara duka na baya kauna wanda bai son ka tun yana yaro abada kiyayya na nan tsakanin ku sai sa lokaci ake son ana son zumunta a rika nuna ma yara ga ƴan uwansu ga ga nasab ga dangin ga ƴan uwan dan saboda in ba a yi sai da rana tsaka ya girma ya zama gandame ne ka zo ka nuna mai ka ce wannan dan uwan ba ya za a yi so shi ya za a yi so shi ba zai yi ba sai dai ya ce ya amsa ka amma wallahi banza ne ba wani amfani da zai mai ba wani amfani ko akwai fa'ida da girman sa ka ganshi ka ce wai wannan kanan babanka ne ko wannan wan babanka ne wallahi ba ruwan shi da shi bai sa shi a zuciyar shi ba dama kwata kwata ba ruwan shi da shi na ga muku in ka zo yaro ba a bari ya rika dukan mutane ya rika dukan maman shi ko ya rika dukan baban shi a tun yana karami ya nuna ba daidai bane in kuma ka je gida ka ga yaro na dukan ka ya saba da yana marin mutane zai dauke ma hula ya ruga cikin gida da gudu ko zai kifa ba magi ka daina zuwa gidan nan ko kuma kai magani in ka fi karfin gidan yanayi ma haka nan dama gidan kanin ka ne ko kai fakka mashi magani ba kai bane dan ka more kai ne dan tarbiya zai daina yaro in ya zo yayi wani abu tashin farko ya gamu da ku aka nuna mai ba abun nan bane ya gane ba zai kare ba ko ya zo ya daga hannu ya kan ce kai ba daɗi nan wani ba a bari na ga maka wata rana fa ina nan na na sallabe da sallah wani yaro na sai dauko wannan katakon ya zo kawai nuna mai yace gusha gusha na ce ubanka da gusha gusha sai ka babanka ne uwa wure ruga ya ce katakon ya ruga da na kama shi da bugun shi zan sau da gobe ba zai tsara ba tarbiya ce ba a bari yaro ya rike mutane kuma yanzu ne abu ya lalace da san tsofaffi kan baya kuna ba suna ga za su yaro zo ya sama hannu a duhu ka zo ba ko ya sama hannu a duhu ko dauke ma waya ya ruga ko ya zo kaɗe ma hula ya ruga ya cikin gida suna bari in yi haka zai gane bai da wayo amma yanzu saboda san yara kawai sai su in ba daidai ba muna gani ba a yi kuma ni na lura da yaro da yawa ni sai in ma yaro gyara daya sai in ga daga nan gyaran nan yayi so da yawa na ta ga yara in ni kama mu yaro abu kawai sa hannu ɗaya ce sa hannu biyu radda ne min haka nan daga nan duk sadda zan ba shi abu zan ga ya sa hannu biyu to ashe kalewan ba daidai bane abinda muka sani daidai mu gyara shi ce abin nan ne shine musulunci ba kawai kana yara su ce abin da suka gara ba ba su su mari ba ko kai ba ko kawai yaro zai dauke mu ko ya je rika sa mai takalma ya sa takalman ke cikin gida da sai an mishi an kwato ba daidai bane ba daidai bane hana shi an nuna masa ba abin nan bane saboda haka wannan shine abin nan ba to ku duba wannan yaron yanzu ai da an ce kwala ma annabi nuhu dutse ba daga nan annabi nuhu yace wannan mutanen tun da waɗannan su waɗannan suke haihuwa har abada ba za su yi kirki ba tun daga irin zuri'ar da suke fitowa da ita yanzu wanda mai jifa annabin Allah dan karamin yaro ya zo kawai ana tafiya dauke da shi fa ake yi a sauke shi saboda ya ga annabi nuhu ya ko dau dutse ba ba maka maka dutse hasiri ya rotsa shi daga nan yace to kaga mutanen nan ba alkhairi tare da su to kuma baban da shi ne arziki ne zai bari a jika annabin Allah da dutse to auna to da aka babu abun nan ba sai sa zaka gani kowa yanzu jin haka tarbiyyar take tafiya zaka ji a gidanka ko a gabanka ana cin mutuncin malamai masu addini wannan a faɗi maganganun da wasu ma ƙarya ne in yana ji ta ta dariya da zaran an rusa masu addini an rusa malaman addini komai ya gama lalacewa yaran al'umma suke tarbiyya suke ka abubuwan tarbiyya amma sai mu bari sai mu rika ganin kaman wasa ne to nan gaba za ka ga yadda za a yi to zo da haka su suka yi addu'a fa inna allaha atani da'watan yace ni ko Allah tabaraka wa ta'ala ni ma ya bani dawa fa akhba'tuha sai na koyi ta ne jinkirin ta ne tsini inda rabbi shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah sai na yi tsiminta na ɓoye na ce a ɓoye man ita a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ta zama ce tun da zan yi al'umma ta in shi ne nawa wanda zan roƙa wasu ya fito ko sallallahu alaihi wa sallam to da wannan shine babban kulawa babban tausayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam aka yabe shi Allah da kanshi ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم وذاك هكا كفيفان تاشي رؤوف رحيم للمؤمنين mai tausayi ne mai tausasawa ne ga mu'mini har lokacin da zai mutu ku duba fa yana cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da dimautawa tana sama gaji sannan amma kuma yana cewa Allahumma ummati Allahumma hawwin ala ummati sakaratul maut Allah al'ummata ya Allah ka sauƙaƙa ma al'ummata wannan magaji na mutuwa ai kaga wannan shine babban kaiwa kololuwa wajen kulawa saboda haka mu yawaita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma kullum yana nuna muku fa'idar mu rika zama wurin karatu mu rika karatu kun ga yau ina nan a masallaci aka yi maganar salati ya malami ne ta maganar muhimmancin juma'a ita maganar muhimmancin juma'a da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai mai salati amma ka ga lafafan da shi Abubakar da Za'ir ya kawo bai fade ta ba da yace ku fa'aksiru alayya min as-salat ku yawaita yi man salati shi aljazair sai da ya gaya mana ya ce salatin da za ka yi annabi a ce ka yi da yawa na ranar juma'a sai ka kai ɗari uku daga nan ne ka shiga cikin wanda suka mai da yawa dan ka yi goma ka yi ashirin ka yi ɗari ma gaskiya ne haka ka yi salati amma in za a ɗebi wanda za a ce sun yi da yawa su taso ba ka ciki sai ka kai daga ɗari uku ya ce domin a luga a larabci sukan kirga abu ne a yawa na wajen irin wannan aikace-aikace in ya kai ɗari uku wanda suka shiga ɗari uku da su ake tafiya a ranar juma'a ba kai ya kai ɗari uku ba baka yi da yawa ba baka shiga cikin wanda suka yi da yawa ba ka dai yi salati ka fi wanda bai yi ba kwata kwata amma wanda ya ɗari uku kuma nisan kufin cinkau kamar sama da ƙasa tun da kai ba kai ɗari uku ba baka cikin wanda suka yi da yawa kuma shi ta yi ku yawaita yi man to yaushe ne za a yi a ce ka bi umarnin ka yi sun kai ɗari uku da haka ne yana ganin ya kamata mutum ya sa ranar juma'a nan ya kalle ta a matsayin wata muhimmiyar abu shi yadda za a yi rikicin da za a yi ka samu daga ka kai ɗari uku nan ka tashi in ka kattun asuba kai tai kai tai kai tai in kana tafiya a hanya za ka masallacin kai tai kai tai in an je can kai tai kai tai ka kyale kowa ba la ba wanda ya gan kai zo ku gaisa ya bari an gama juma'a kun gaisa kai tai salatin nan ka samu da ka ka shiga cikin masu da yawa wa ba ta ne wajibi bane ko ba ta ne juma'a ka wata ba ka dozo dauka kuma su guntule su je shi na ce kaza ba haka na ce ba amma dai mun karanta ana to kuma za ku kalli muhimmancin yadda muke abun nan ba kullum ni na kasa gane yadda za mu ga abun nan ba ku duba larafa wata ta biyu mai karatun nan ya yi magana duk maganan da yake yi kwanan watan yahudi yake bai faɗi hijira ba bai ma san hijira ba watan hudu ma ya ce muke bai yanzu sai sani ba wannan kuskure ne kuna kana kun kun dai ba daidai bane haka na to shi ne matsalar aiki ya kamata mu rika gane abubuwa kullum malamai na ta kokarin su sa mu mu zama muna gane abin da ya kamata mu zama mu musulmai ne mu rika fifita abin nan din mu amma sai kaga takarda gayyatar ka makaranta takarda ina takarda ina sai kaga kawai kwanan wata wai wai sai a ce wanda ya muwafaka wai mu ne karshe wani ma in an zo rubuta a kati sai a samu abaka mu ne a baka ta sa hijira a baka kuma in a faɗi wancan a ce wani ya yi daidai wai mu wafaka da wancan muna musulmai su za su yadda su yi mana haka na ruwan su ma da mu in ya zama mana dole shi nan wancan ne a baka namu ne a waje kuma in an zo duk wata magana da za a yi tamu za a fara wani yau hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ga watan kaza daidai da watan kaza sannan in ana da bukatar wancan din saboda a gane ko a ce wanda ya miladiya ga sanan ita kuma ta da ita ce lissafin shekara da ita ce lissafin abun nan ba shekara ta zo sabuwa shekara ta kare sabuwa ta zo duk tamu ba ta da amfani ya kamata mu rika gane abubuwan nan mu rika isar da sakon nan mu rika wanda suke kusa su rika gaya masu ba daidai bane haka kuskure ne sosai mutum kamar yana cikin rani wata watan ma watan watan hudu muke وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووطيت الشفاعة عن بني كيسو وهي نائلة من أمتي أي من لا يشرك بالله شيئا manzo Allah ya ce an bani ceto kuma wannan ceton zai samu ka duk wanda ya mutu bai hada Allah da kowa zai samu ceton manzon Allah muna roƙo Allah tabaraka wataala ka azurta mu da mutuwa kan kalmar la ilaha illallah ba tare da muna shirka ba ba tare da mun dubulgula ta ba domin wannan shine babban garanti zai samu tun ya samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ko وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله شوانا ببن سهاري wanda ake ce ma'auf bin malik al-ashja'i yace mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana safaran wata tafiya wa zakara al-hadith ya ambaci abin da ya faru dogon hadisi ne a ciki ila an qala har ya kai inda yace fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fito zuwa gare mu muka zauna tare la nas'aluhu an shay'in wa la yas'aluna an shay'in mu ba mu tambaye shi komi ba shi ma bai tambaye mu komi ba hatta raja ila rahli har annabi ya koba wajen masaukin sa inda ya da zango to fala bayan nan ne an yi shiru tunda aka ga annabi ran nan bai magana to ba a tambaye shi komi suka yi shiru suka kale manzon Allah tunda kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akai mafi yawancin lokaci yakan zauna shiru baya cewa kuma kowa komai kuma yayi zama irin zaman da ake cewa zaman kurfasawo menene zaman kurfasawo zaman irin naka amma shi ba bai bude gaba eh ƙara matsewa mu gani in ka iya eh to sai ka haɗa ƙawawun kuma yawwa to kurfasawo kenan haka yake zama a matsayin shi ba sai ce zai shi zama yake zaman bawa ba yana zama zaman mai mulki ba ne ko zaman mai gida sau da aka mafi yawancin zaman shi yana cikin gida zaman kurfasa yake irin wannan mata ba ku ga kurfasa ba ba laifi ki tashi sai ki gani kin ga yanda yi kun ga zaman nan yasa kuna ganin shi ko kun gan shi kurfasa kenan to haka yake mafi yawancin zaman shi a cikin gida haka yake zama to ya zauna zaman nan shuru yake bai ta komi sai bukata ta taso man ba ka ba zai dade a haka shuru ina tunanin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito to sau da haka shi ya koma ya je wurin sa ya zauna da ya zauna ne sai ya ce fa qala ala ukhbirukum bima khayyarani rabbi anifan ya ce ba da ba ku labari da game da zaɓin da Allah ya bani ba ɗazu anifan ita ce ɗazu ɗazu ɗazun nan ba na ba ku labarin da wato in ba ku labarin zaɓin da Allah ya bani ba ɗazu kulna ya rasulallah man ladhi ikhtarta ko man ladhi ikhtarta man ladhi ikhtarta man ladhi ikhtarta menene aka baka zaɓin nan da shi kala ikhtartu shafa'a yace an zaba man an fifita man da ceto an zaba man ceto cewa ni za a ba ceto kulna jami'an ya rasulullah sai muka faɗi gaba ɗaya mu da ya faɗi wannan magana suka ce gaba ɗaya mu kawai sai muka ce ja'alana min ahli shafa'atika muna roƙon Allah ya samu daga cikin masu cetonka shi yasa kuke ganin muke karantawa a babin tauhidi ko a babin shafa'a ta shiga cikin babin tauhidi ba a cewa ce annabi ka ce mu ko annabi ka sa mu cikin mazoyanka ko ka kula da mu kamar yadda wasu ke shi abin nan ba annabi ba a hannun shi abin yake ba amma Allah zai ba shi wannan matsayi to wannan matsayi ko roƙon Allah ake yi a sa kun gani ij'alna min ahli shafa'atika da suka faɗin nan asalin sa roƙo suke yi manzon Allah ya sa su ya roƙa masa Allah ba shi ba qala inna shafa'ati li kulli muslimin yace ce to na ko yana nan ga dukkan musulmi na fata an gane to yanzu annabi bayyana ba a roƙon shi ce to lokacin da yake nan sai a roƙa a ce ka sa ni ciki ya ce kana ciki kamar yadda wannan ukasha ya roƙe shi ko da aka ce mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ya ce Allah kamar za Allah sa ni ciki ya ce kana wani wurin ya ce Allahumma ja'alhu wannan shi ne annabi yana na ana roƙon shi abu ba wani shi shi bai roƙi Allah na yawwa to ka gani ka roƙa ma Allah ya sa ni na ciki to da annabi ya roƙa masa Allah وفي رواية فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة ونقول شوائي الله يا غابيني ka Allah da iko yake shi yasa Allah shi zai koya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abu kamar yanzu kaga lokacin da kace ya je ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala zai taho sai ya ce sallah ya ce roke ni annabi ya shuru me yake so bai san abu kuma ga ba jibrili dama da jibrili yake shawara to inda yaje ya wuce inda jibrili zai je jibrili ya tsaya inda sidratul muntaha yace miki to nan aka sai aka ce mu tsaya yanzu sai ka dawo in ka dawo za ka san da ni nan mu haɗu to yanzu ya tafi an tambaye abu ga jibrili bai da balle ya biya ya ce ma jibril tunda jibril yana nan da ya da ya da ya biya ya kalle ya san shawara yake nema sai nuna mai ga abin da za ka lokacin da aka zo aka ce kana so ka zama sarkin duniya ko ka zama bawan Allah manzon Allah sai Jibril ya mai isara ya ce Abdullahi ya nuna mai Abdullahi wa rasulihi dai kaza ga bawan Allah manzon Allah ya fi ma ka zama sarkin duniya duk ya hada komai wannan annabi ya zaba ce kalli Jibril Jibril ya nuna mai ga yadda za a yi to yanzu Jibril bai aka ce mai sallah saboda aka roki abin da za ka yi sai shuru jibrilu bai dan balle ya shawara Allah kuma ya san me yake so sai ya ce to kace Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat وترك المنكرات منكرات وحب المساكين وأسألك أن تغفر لي وأن تر- أن تغفر لي وترحمني وأسألك حبك وحب من يحبك وأكوي كان وإذا أردت بقوم فتنة ف فكو ف... ف... منين؟ eh gaira maktun to sannan sai ce sannan wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubb ila hubbika eh eh wa hubba amri kai amali ko hubba amalin yuqarribuni ilay to dai ala ayati halin ne a koma duba sai yadda take da sahihin da rubutun tun mun dan gamal wala na gamal wala ba amma dai abin da nake so a gane nan yadda ya ban ma Allah ya zaba masa ya zaba masa wannan to irin waɗannan addu'o'in su mutum zai rika nemowa ya rika yi dan addu'a ce wanda ya koya wa manzon Allah da kanshi ya ce ayi yayi ko kuma shi din in aka gano wanda ya zaba ma waɗanda yake so ya ce su yi to kakka ya zama baka iya addu'a nan baka koyi ko da baka iya duka gaba ɗaya ba ka koma wajen nan ko kuma kai na mai wayan nan mana shi an gaya mai addu'o'in sun yi yawa wannan a gaya mai addu'a ce wannan a gaya mai addu'a ce aka zo ce gaskiya ba za Allah addu'o'in nan da kake wani sun yi yawa ni kuma gaskiya wawa ne ba iya rike abubuwa da yawa ni kwakwalwa ta ba ta rike wani abu aka ce so ka ce Allahumma inni as'aluka kulla ko min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alaihi wasallam وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك محمد النبي كي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك التك- وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله هيك شو كاغا تتلقوينا in kuma ka ɗauki mai faɗin wajen tasbihi shi ma wannan tasbihi ya yi masa yawa ya yi masa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati ibn al-qayyim yazo yazo yazo cikin wabil sayyid din shi sai ce bari ma in koya maka wanda bi yafi kowane ya ya hado wannan yace kace subhanallahi adada ma khalaqa fis samaa سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما خلق بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق sai ka ce Allahu akbar misla zalika walhamdulillah misla zalika wallahu akbar wala hawla wala wala hawla wala quwwata illa billah misla zalika yace ka gama gama komai cikin yin nan sayyidina abubakar ya tambaye shi ce ga yaman wata adda da zai rika yi da safe ko in yi ta da yamma ko da ya ce in ko kai za a gafarta ma zunuban ka gaba daya za kan kare ma zunuban ka ce allahumma fatira samawati wal ardi alim al ghaibi wash shahada a ba haka bane ko allahumma fatira samawati wal ardi alim al ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi ومن شر الشيطان ومن شر الشيطان وشر وشركه كو وشركه ala ayi ta halin abun wata nan sai ana neman shi zai magana sai zaman lokaci mutum yake yawo da littafi ya ji in ta bace ya jawo littafi to ya zo ya ce ma babbarsa ga babbarsa babbarsa ya ce ga yaman kasan ni babban ka ne ya ce tabbas kafana yake to ga yaman wata adda da baka koya ma kowa ba tauci ta musamman kawai ni aka fi dawa ce yake to kace Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta kai wannan kace ya Allah ina roƙonka af wal afiya fi dunya wal akhirah yace fa innaka in a'taytahuma idan aka baka wannan faqad aflahta kaga mutum nasara kawai to ba ruwa ne ma a karin cewa ba musako na zaba ce ya ce maciyarsa kina da sakaki ba kya yin abin da na gaya miki na ce miki ki rika cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sha'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ayn kina sakaki wacce cikin zaɓin da da ya kawo wannan cewa ya da kin rike wannan addu'an naki da na gaya maki ba za ki buƙaci komi a duniya ba kin gama cin nasara kuma lahira ma lafiya alkhairi sallallahu alaihi wasallam to da kaga wannan ceto ne aka fara ba mutum tun daga nan a koya ma abin da za ka yi wanda zai kubutar da kai da duk wata damuwa ta lahira kafin ma a je can a nemi ceton ka an cece ka tun daga nan shine munasabar kawai maganar da muka ya samu ka kawo ya fito to ina ne yanzu وعن سلمان رضي الله عنه قال واتو صوت الشمس يوم القيامة حر عشرة za a ba rana ranar kiyama za a ba rana zafin shekara goma mana sani mu taru a nan mu fahimta sosai kaga zafin da ranar nan take yi to ranar kiyama za a linka shi na shekara goma ne ta yi shi a rana daya shi za a tara wuri daya sun matunna min jama'ajinin nan a matso da ita zuwa ga kwakwalen mutane kusa kusa da kan kwakwalmin kan mutane فقال فذكر الحديث لأن بس حديث ما يصوي سبولينا كاد أمكن قال فيأتون, فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون متعني تتسوى جمع الله صلى الله عليه وسلم سيشي يا نبي الله أنت الذي فتح الله لك كيني ألا يبوتا إنا فتحنا لك فتحا مبينا وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر aka gafarta ma abin da ya gabata na zunubinka da zunubanka da wanda ya jinkirta faqad tara ma nahnu fi gashi kana ganin halin da muke ciki ba abin da za a yi muna cikin wani hali fashfa lana ila rabbika ka nema mana ceto wurin ubangijinka wannan zafi ya kai zafi wannan hukunci ko ai san matsayinsa wanda zai shiga aljanna ya shiga aljanna wanda zai shiga wuta ya kure shiga wuta abu ya yi tsanani ويقول انا صاحبكم يتي لله ني كون دي تنتنتي wannan ni ne mutumin ku wanda zai taimake ku ويخرج يجوس بين الناس النبي zai tafi yana zazzagayawa cikin mutane yana shiga hatta yantahi ila babil janna har ya kai kofar aljanna yana kutsawa cikin jama'a saboda taron jama'a kai yau a ce ma ko Najeriya ce ta taru wuri daya ya kake ganin yawan nan balle a ce ma duk duniya malam ta taru ga masifa ta kai masifa dole waɗanda za su iya yin magana su je su yi magana ya manzon Allah ai wani abu masifa ta kai masifa saboda haka manzon Allah ya shiga yana kutsawa cikin mutane yana kutsawa yana kutsawa yana kutsawa har sai ya kai kofa aljanna fa ya khuru bi halaqatin ay bi halaqatin fi baril janna min al-dhahab sai ya je kama irin kamar da yanzu nan in kira kwatanta shi kofofin gidan masu jakkwala ba ko na abu da ake matsala a jikin kofar ba in ka zo ba kai ka magana ba in ka kama sai ka ja ka saki ko sai ka fara bugi kofar sun ji daga ciki masu jakkwala mun ka ina zo sai ya bai ba da wannan a wata kofa gare da da leki ko shi yaje duk kwam ba sai zo da ko ta kofa ya gani in wanda ya zari zai to ruwan da bai zari bai ko bai duru ba ka ba sa nan to kamar haka yake amma wancan na aljanna na zinariya ne gaba daya annabi yace zai kama wannan sai zo ba shi kwaf ya motsa kofar ta sai motsi fa ya qara'u sai kwankwasa bayan nan ya buga kaga zai dace sake ta ta kwankwashi kofar fa ya qulu man hada sai a tambaya ce wane ne fa ya qulu muhammad yace muhammad ne sallallahu alaihi wasallam fa yuftahu lahu hatta ya koma bayna yaday Allah azza wa jalla wannan ba lokacin da za a shiga bane neman ceto za a yi rukun ai ba ta shigo ba sai ya abude masa kofar nan ya shiga ta nan malam har ya tsaya gaban Allah mai ruwa ya daukaka fa yasjudu yana shiga kawai sai ya fadi kasa kawai yanzu yanzu malam sani kai ina kiran ka ne kawai dan ka abun nan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul bashariya ya zo ya an bude mai kofar nan amma da ya nufi wurin Allah tabaraka wa ta'ala ba magana ya fara yi ba yana zuwa faduwa yayi kawai wani ya ce ma zai je gaban Allah ya faɗi komi malam ba san Allah bane kawai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je wurin ba magana yayi ba yana zuwa da aka nuna mai inda zai tsaya kawai aka ba shi umarnin kai ya wuce nan da ya tsaya wurin faduwa yayi kawai bisa goshin shi ya fadi kasa fayasfuku azza wajalla fayasfasajada fayunada irfa ra'saka bayan yayi sujadan nan zuwa inda Allah ya so sai aka ce daga kanka ya rasulullah sal tufa roki abin da kake so a baka washfa tashaffa nemi ceto a baka ai an san abin da yazo da shi dama فذلك المقام المحمود wannan shine maqamul mahmud da annabi ke cewa roka masa saboda haka shi yasa ake so mu yi kokari mu yawaita faɗin wannan addu'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته yawaita yin wannan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya masa wannan addu'a ce san shi ya tabbata kaga ai maganar ce so ce can ma kuma ce san aka ce in kana faɗin wannan to ce san annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare ka ashe ba sai ka koma ka ma ta roƙon ce san ba daban wani wuri rika yin wannan addu'a ce san ya tabbata in kana yi mun sha maimaitawa a kiran sallah akwai falala biyar da mutum yake samu na farko maimaita kiran sallah sanda mai kiran sallah ne yake kana bin shi yana maimaitawa har ya kai la ilaha illallah su sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu yace in mutun yayi wannan yayi wannan aka kai karshe aljanna ta tabbata sannan sai kace wannan raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul aka ce zunubanka gaba ɗaya an zambe bayan nan sai kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kai dai kai kuma ai ma goma a daga ka da darajoji ai ma kaza ga shi nan duka salatin nan da za a ce Allah ya ma salati ba salati goma na Allah ba guda ɗaya salatin Allah ya fi duk duniya da abin da ke cikin ta to har zai ma goma saboda kai wa annabi daya kaga wannan kenan sannan sai wannan da muka faɗi wannan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma in ka kai karshe yace ceto na ya tabbata to sannan kuma na biyar kai kuma in ka roki da haka bukate kuma an karba to daga nan sai mutum yake nema kuwa an ce can aljanna ta samu ga an kankare ma zunubai ga salati da aka yi ma ga kuma sannan ceto ya same ki an samu sannan kuma in duniya ce ma abinda ka roka kuma an baka to me kuke ne mu ke nema rashin sanin Allah ne kawai matsala ya fito ko to saboda aka gaga za a bada wannan shine maqamul mahmud wa ana anas radiyallahu anhu qala haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya bani labari inni laqa'imun antaziru ummati ta'buru yace ni ina nan tsaye a tsallakin sirati ina ganin sadda al'umma ta take ta tsallakawa suna ta tsallakawa suna ta tsallakawa suna ta tsallakawa irja isa alaihi salam sai annabi isa ya taso ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala qala fa qala hadhihi al-anbiya qad ja'atka ya muhammad yace ya rasulullah ga annabawa nan sun tsunguma sun zo wurinka suna neman a sassauta saboda al'umman suna cikin bala'i ba wanda zai iya zuwa gaban Allah yanzu ya ce wani abu sai kai saboda ka ga annabawa nan sun taho sun zo wurinka suna so su yi magana da kai yas'aluna aw qala yastami'una ilayka ga sunan za su zo su taru zuwa gare ka me za ka neman musu sad'u Allah an yufarriqa baina jam'il umami ila haythu sha'a aka ce abinda ake so a rage al'umma a rarraba su saboda cinkoson da aka yi mutane in ana mutuwa da an gama to ba a mutuwa mutane na shan azaba ga zafi ga gumi wasu ya yi musu linzami a baki sun yi gumi sun lullube cikin gumi saboda aka a rarraba mutane kafin a gama misali a san matsayin kowa mutane sun yi cinkoso da yawa ga su tsirara ga su babu wani abu a hannun mutum jiya haka muka ce buhman ba wani abu a hannunsu ba shayi ba kaya ba takalmi ga kowa an fasu da bakashen da fararen da wane ne kowa ya taru maza da mata da manya da yara da iyaye da yaya da surukai da kowa duka an yi kwamba an cakuɗa kawai mutum bai ma iya daga kanshi ya sun da kanshi ya kalli kanshi ma balle ya gano wai shi tsirara yake ma ya ji kunya balle ya kalli mata wani ina kana ta kanka ina ina kaga kallon wata al'aura wani ba wanda aka ce kaga tuwa ne kowa masifa ta ishe shi to da ka annabawa yanzu sun tattaru sun yi team up suka ce a zo a samu manzon Allah shi kadai ne zai iya zuwa wurin Allah ne a sassauta ma al'umma an yi farrika baina jam'il umami ila haifi ya sha li'izami ma fi ma hum fi saboda girman abin da mutane suke ciki wal khalqu ay maljumun ay fil arfi mutane halittu da yawa sun riga gumi ya yi masa linzami a baki gumi ya kawo masa habba kenan ya zama masa baki kamar yadda dai muke daura wannan abun to to gumi ya zo ya yi mutum ya zama face mask ya zama suna abun oho wannan dai takunkumi to gumi ya zama mutane takunkumi a baki ya raba baki biyu ya raba rai da wannan wannan abun abu ya kai tsanani saboda haka gumi ya kai masa nan fa amma al-mu'min wa alaihi kazzakna shi mumini sai ya zama masa kamar murace yake kawai ya yi wurgar da shi shikenan ya zama masa abun nan ne bai damu ba bai bai ba ba tafi kenan sai dai ya zama masa kamar yana mura wa amma kafir fa yataghashahu al-maut shi ko sai ya lullube shi kawai kai shi makura wajen mutuwa kamar zai mutu qala ya isa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi isa ya ce ya isa intazir hatta arja ilaika jira ne har in dawo ku jira da ku da annabawan duka ku bari in dawo ina zuwa yanzu zai tafi kenan ko ya je ya shiga can wurin da za a nemi sassauci ya ce ku jira har in dawo su biyo shi wane mutum ai matsayin nashi ne shi Allah ya ba wannan matsayin inda aka tsaida sunan ba mai ya tsallaka wurin saboda haka ka jira ni in dawo saboda haka annabi Isa alaihi salatu wassalam sai ya jira wa zahaba nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa qama tahta al-arsh kuduba manzon Allah daga nan zai tafi ya je ya tsaya gaban al-arsh a karkashin al-arsh na Allah tabaraka wa ta'ala ya je ya tsaya falaqiya ma lam yalqa malakun musaffan wala nabiyyun mursal zai je ya haɗu da wani abu wanda babu wani mala'ika zaɓaɓɓe ko wani annabi wanda yake an aiko ya taɓa samu ba wanda ya taɓa samun wannan matsayi fa'auha Allah ila Jibril alaihi salam sai Allah ya ma Jibril wahayi a wannan lokacin izhab ila Muhammad fa qul lahu tunda ya je ya fadi ba ya fadi ba kamar yadda aka sai a ce ma jibrilu je ka wurin annabi muhammad ka ce masa irfa ra'saka sal tuqa wa shafa tushaffa daga kanka da kai sujadan nan yauki abin da za a baka sannan ne mi ceto a baka kuma ceton qala fa shafi'tu fi ummati an ukhraja min an ukhrija ko min kulli tis'atin wa tis'ina insanan wahidan subhanallah yace sai a bani ceto daga al'ummata a ce duk cikin mutum nawa cikin tis'atun ko min kulli fa shafaitu fi kulli ummati an ukhrija min kulli tis'atin wa tis'ina insana wahida duk cikin mutum 99 in cire mutum daya qala fa ma ziltu ataraddadu ala rabbi ban gushe ba ina ta komawa wurin ubangijina ina ƙara komawa ina dawowa ina komawa ina dawowa fala aqumu fihi maqaman illa shafa'at babu wani wuri da zan tsaya in na koma ba ce sai ya bace san ina zuwa ina ta ansa hatta atani Allahu min zalika an qala kai daga ƙarshe da na dinga zuwa har Allah ya kai ga ya ce min ko udkhil min ummatika man min khalqillahi man shahida an la ilaha illa Allah yawman wahidan mukhlishan wa ma ta'ala dalika na roƙo Allah ya tabbate mu jama'a mai mukan mu fada mu gane muhimmancin irin waɗannan abubuwa domin dai kun ga nan wurin duk maganar da ake ba ma sauran ibadoji fa ake kawowa ba domin ita wannan kalmar shahadan da kuke gani ita ce gadon bayan komi idan mutum ne wani abu da ya rugurguza ta ya rugurguza komi babu wani abu da ake karba daga cikin ta in ta lalace da an wurga mata shirka ta lalace ta baci mata ne suka gane abin saboda su sun fahimci abin nan da nazo na ba su misali na ce masu kalmar shahadan nan duk wani abu da za a dauko a wurga mata shi yasa kullum iya rayuwar mu mai ta kokarin yadda za mu fahimce ta ko mai ta kokarin yadda za mu ta maimaita ta tikrar miraran wa tikrar zai iya yi wa da ka faɗi wata kalma ta fitar da kai yanzu kuma ka maimaita kalmar ka dawo ku duba har can wanda ya rantsuwa da wani Allah ta ce nan da nan ya kalmar shahada ya dawo to saboda muhimmancin ta in ba haka nan ma abu sai zama abin nan ne to za ka ga kalmar shahadan nan mutum ya ta maimaitawa yana yawan faɗi yana faɗi ko da yaushe saboda ita ce su mata zai ce masa yanzu misali kun zo za a yi buki malam an yi katon drum an cika shi da zoko ko ko an yi katon drum an cika shi da jinja an sa flavor flavor da duka ciki yayi dadi an gama an sa kayan sauki ana jira a fara kwasa ana zuba a kwale wani a sa cikin fridge cikin zai tafi wani yaro yana rusa ko ya rika ta kusan man zoɓo kusan man zoɓo ba su san mai ba malam da ya tashi da kotun nan nashi kawai ba kowa sai kan fato aka ba ka ne ka ga dan guntulan gatse a cikin a cikin wannan ko a cikin wannan wannan jusin kana gani a kotun da ba za da za a yi mai yadda a wanda suka san suka gani su ja ya wurga gaɗe a ciki ido ka san gaɗe ya wurga shi a ciki to wa zai sha akwai dabarar da za a yi a leka ce a gadda ɗaya ne guntu ɗaya ne a ciki ga ya ta amma kwanciya kai ƙasa to kofo kofo ko sabo ne ma ga bashi mutane ciki in ma wanda ya yi dan yayi maganin mutane ba na ga makutan muna goron sallah wani ya ce wai shi a bace ka kullum zai zo ga an aran mai kula ba a mai dowa sai ya zo zai ci abinci to ina kula ta ce an wani ya ara ya ce ya san maganin mutane ran ne nemo fotin shi mai kyau mai marfi kawai sai ya ce mai yaron kai dauki fotin can ka je wajen mai abinci sai ka so ma abinci a ko daga nan ba wanda ya kara aran kula shi ya ce kule shi ko ya zai ci abinci ya ce kai ɗauko wani na ka je wajen mai abinci ita ma in ta je ta like ja ka daga kai ta ne gefe ta yafa ba ya cikin da ta ɗauki a kawo shi ko daga nan ba mai aro ya yi maganin masu aro wasu mutane ba su san ciyan kansu ba za ka ga kuna sana'a da mutum wani ma ya fi ƙarfinka amma abin da yake da bukata ba zai yi ba sai dai ya rika aron na wani ko kuma rashin sanin ciwon kai tunda mutanen mu za ga fa sun taru ga runhuna ga komi kuma zai zai wahala wanda shekarun shi suka fara tafiya a ce ya je kasuwa tun da safe bai bai kama ruwa ba har ya ya dawo matasa ne ke haka wani ya shirya daga gida ya wanka ya kirtsa ya tafi har sai ya dawo kasuwar nan bai shiga ko ina bai shiga bai amma wanda shekarun shi suka ja ta wannan ne to amma maimakon su hada kuɗi tunda muna tsugunna wajen nan mu yi bayi ko na mutum ɗaya ne wanda za a rika samu mu rika zagayawa su mutunta kansu a yi mai kyau da marfi da komi kowa a samu a bashi makulli in zai shiga kawai ɗauko ya je bude ya shiga ya biya bukatar ya fito lafiya lau kuma a rika gyarawa ko a rika biyan yara shiga su rika wanke maku a gyara shi ta mutanen ba su haka sai dai su wani dan abu kawai wani yaje daga tsaye wani yaje daga wani yaje ya fada bangon wani yaje ma wani ma ya samu kawai sun samu wani bakin hanya wata ɗan kwana kawai ya sha kwana sai su tafi tsari ne in suka ga mutanen so su haka sun da su ba su gan su ba su gan su ba su ba ga baye bayan kana ganin da aka ce an yi ma wani ana ma mutane biyu azaba hadisin fa kala biyu ne wani aka ce a'a shi kana la yastatur baya fusulta kanshi lokacin da zai fitsari wasu suka ce la yastafir a fitsarin ne bai bari ya gama zubowa sannan ya tashi amma da ruwaya guda biyu mutum sai ya zauna shi ya shiga bayi kawai zai tsuni yana ta ma labari a to wannan ba tarbiyya ce islamiyya ba saboda haka yanzu dai an je an ce ma annabi ya daga kanshi wannan fashafaitu ko ishfa aka ce washfa aka shaffa qala fashafaitu fi ummati an ukhrij nan na koma baya yace yana ta komawa yana ta komawa akai masa magana ta gaba daya ai ai hatta abani min zalika an qala adkhil min ummatika man min khalqillah ka shigar daga cikin al'ummarka daga cikin halitta Allah man shahida Allah ilaha illallah yawman wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya ko da rana ɗaya ne yawman wahidan mukhlisan amma tsantsan ya yadda da Allah ya faɗe ta to kawai wannan kasa azabo shi wa mata ala zalika kuma ya mutu akai to kun ga babban magana kenan mu yi ta kalmar shahadan nan muna maimaitawa muna maimaitawa cikin addu'a muna addu'o'i jenan sai da muka yi maganar nan cikin ala'ayi halin tamut yace ka rika addu'a Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik sannan ka rika Allahumma inni as'aluka husnal khatima sannan kuma Allahumma inni as'aluka tawbatan nasuhatan qabla al-maut duka mutum ya yawaita irin wannan Allah ya taimake shi zai rayu domin dama an gaya mana cewa in Allah ya so bawansa da alkhairi asalahu sabai suka tambaya menene asalahu shine yace Allah sai ya bude masa wani aiki na alkhairi gab da ya kusa mutuwa ya dage ya rike shi ta aikatawa sai Allah ya taimake shi mutu akai shikenan mutum ya gaba an samu husnul khatima nas'allahu husnaha bimannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi to naka waɗannan su ne babban abin da mutum zai ta nema ya fito ko wani abdullahi bin amr bin al-as an samu daga abdullahi bin amr bin al-as qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يأتي يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يوسع عددهم إلا الله يأتي daga cikin wannan al'umma wanda kuma fa in al-qibla ne musulmai ne to za su shiga wuta da yawa da yawa wani adadin da ba wanda zai iya kididdige shi sai Allah tabaraka wa ta'ala bima Allah wa istarau ala ma'siyatihi saboda sabon Allah da suka yi kuma suka yi kuru wajen saba masa an ce kada a yi mutum ya ce sai ya yi ya daji bai ji kunya Allah bai shiga wani wuri ya koye ya saba ma Allah inda mutane na ganin shi bai yi ba wannan ya fi ma ba Allah haushi ishtaraw ala ma'siyati sun kuru wajen saba masa wa khalafu ta'atahu suka saba ma biyayya suka yi masa biyayya kenan suka saba ويوضن لي في الشفاعة من الله في دقنني سأباني إذني إن جي إن شئت متعد فأثني على الله ساجدا إن جنيك إن سنقيا إنا يبن الله إنا ما يسجدا إن يكسع إن فادي إنا ما يسجدا زواج الله تبارك وتعالى كما أثني عليه قائما إنا يبنش ina jinjina masa kamar yadda na yabe shi ina tsaye wato tun yana tsaye zai yi zai yi zai yi sannan ba haka nan ya faɗi ya sujada ya yi ya yi wata rana akan fara kawo sujada ne saboda mahimmancinta domin ita ce kololuwar ƙarshen inda mutum zai kai kanshi wajen kusa da Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa ba fara kawo rukun ba kama wasu ne alayhi qaiman in masa sujada in yi yabe shi kamar yadda ne yabe shi ina tsaye wa yuqalu li sai a ce mai irfa rasaka daga kanka wa sal tu'ta tuqahu sannan ka roka za a baka wannan abin da ka nema washfa tushaffa sannan ka nemi ceto kuma za a baka ceto sallallahu alaihi wa sallam nas'alullah an yaj'alana min ahli shafa'ati shafa'atihi liman yahi wa karama innahu waliyyu dhalika wal qadir alayhi ina ganin naktabi bi hada kudana wannan dogon aiki ne ba zai ma shigo ba yanzu sai shi kawai a mai shiga gobe wannan ko gobe ma dai Allah dai ya san inda za kwana dogon tafiya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaqa na roƙon Allah ya muke mu ya samu musiyar ya samu daga cikin wanda za su ci gaba dan halin mu ba na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكتب ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن فراغ عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واجعل من الحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين